أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى yau juma'a 28 ko da bakwai ne da watan juma'a da la'afira shekara ta 1447 hijiriya wanda ya daidai da 19 da watan 12 shekara ta 2025 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka aljami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 201 zana cikin kitabul jana'iz tana yiwa yau muka karshen shi da izinin Allah zan mu tashi babe na gomiya tara da shidda inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu ma ja a fi kabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar radiyallahu anhuma baban da yazo bayani cikin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abi Bakar da Umar Allah ya yarda da su yace zai kama na wasu ayoyi wasu gari wannan garibul Qur'an zai fassara su fa'aqbarahu cikin suratu abasa da Allah ya faɗa shine fa'aqbartu ar-rajula ana cewa nayi mu mutun kabari iza ja'altu lahu qabran idan kai kai mishi kabari wa qabbartuhu ai da fantuhu na binne shi kenan bambance shi aqbartu ar-rajula na luga ce bukhari Allah mishi rahama yake ba mai kuma galibin abinda bukhari yake kawowa na fa'idar luga ko na fassara wani abu na luga an bibiye shi yana ɗauko shi ne daga jagoran luga abi ubai rahimahullahu ta'ala yace akabartu ar-rajula idza ja'altu lahu qabran wa qabartuhu ay dafantuhu bambanci su kenan kifata cikin suratul mursalat yakununa fiha ahya amma ana shine a cikin suna rayuwa suna cikin ta wa yurfanuna fiha amwatan in kuma sun mutu abin ne su a cikin ta kenan ko da yaushe dai a cikin ta suke hadisi na 1389 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa حدثنا إسماعيل حدثنا حدثني سليمان عن هشام حدثنا محمد بن حرب حدثني حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت كتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعذر في مرضه النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي yana abin neman uzuri a cikin rishin lahiyar shi in kana kaunan in wannan ce murga ce a wajen tafsiri a wajen fassara kawai kana rasulullah sallallahu alaihi ta zama kamar babu ita annabi sallallahu ya kasance yana neman uzuri cikin rishin lahiyar shi da ta yi tsanani yana cewa aina ana yau a yau a ina nake aina ana gadan gobe a ina nake istibda'an li yawmi aisha yana ta ganin jinkirin zawo wurin aisha yana so ya kasance a wurin aisha to yake tambaya yau a ina yake gobe a ina yake falamma kana yawmi qabadahu allah ta'ala ya ce falamma kana yaumi yayin da ya kasance a rana ta ce rana aisha ne kaba da hullahu bai sahari wa nahari sai Allah ya karbe shi a tsakanin kodata da kuma kirjina kenan nan gurin tana nihin tana rungume da shi tana gida da shi haka annabi alaihi salatu wasalam dan su cuta ta yi tsanani a haka nan ya rasu yana daga cikin farala ta aisha annabi sallallahu alaihi wasallam tana rungume da shi ya rasu a gabanta kuma Allah ya karba mishi abin da yake son shine kasancewa a wunin Aisha wa dufina fi baiti wannan bai daga cikin bai daga cikin fifitawa ka wani ya ganshi a cikin sha'anin annabin Allah ya ga cewa ai ya fifita Aisha a wannan so ne na zicci bai yiwa Allah madaukin sarki shine Allah ya gafara shi a ce da wance da wance mutum yana da mace biyu ko uku ko hudu a ce har so na zicci ya daidaita tsakanin su wannan bai a hannun shi bai iyawa abin da yake na zahiri shi zai yi kokarin kyautata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi rabo ma yake ce musu allahumma haza qasami fi ma amliku fala ta'khudhu bima la amliku ya allah wannan shine rabo na ga abin da ni nan mallaka amma kakka kama ni cikin abin da ni ba zan mallake shi ba shine so na zicci yayi san aisha sama da sauran shi yasa har yake tambayawa amma in mun nura a aiki kuma na zahiri duk da tsananin cutar da ta yi da kuma uzurin amma bai ce ba kuma kai da kawai ɗakin ta ku ajiye in kare jiya ta a can haƙƙinsu ne haka ne ake kewayo da shi ya bai da lahiya ya ce wa dufina fi baiti kuma an binne shi a cikin ɗaki na duka yana da cikin farala aisha in an ce sahari shi ne arri'atu wa mata allaka biha ƙoda da abin da ya ratai da ita shi ake ce ma sahari da abin nan da haƙarami hadisi na 1319 daidai al-imam yake ce haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Abu Awana an Hilal an Urwa an Aisha radiyallahu anha kala take cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi allazi lam yakun minhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin rishin lahiyar shi wanda bai tashi ba a ciki kenan wanda daga ita ce ya rasu tace la'ana yace la'ana Allahu yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudawa da nasaru ko kuma ya kasance Allah tsine ma yahudawa da nasaru in ba ta zama ta khabariya ce ko kuma ta zamana addu'a ce dan dukkan su sufa su ɗaya ce yace ittakhazu qubur anbiya'ihim masajidan sun riki kaburburan annabawansu a matsayin abin nan a matsayin gurin sallah masallatai yace laula zalika tace dan ba haka ba nan ko magana shi ta kare maganar Aisha ce, "Dan ba haka ba a riki kabari masallaci, ubiri za kabarhu da an huddo kabarin shi, abin da ya sa kenan aka ki huddo kabarin shi nan ka a rike shi masallaci. Gayar annahu khashiya ko kuma khushiya sai dai shi ya ji tsoro ko an ji tsoro, an yi takhaza masjidan a rike shi gurin sallah. Wa an hilal qala yake cewa kannani urwatu bin zubair wa lam yulad li. yace kannani urwatu bin zubair urwatu bin zubair ya mini alkunya wa lam yulad li dabba amana aihuwa ba. yace haddasana Muhammad ibn Muqatil akhbarana Abdullah ja al-Imam al-Bukhari kari kalkashin hadisi ɗaya ne Abu shi yasa zamu ga bai mishi lamba ba Abu haddas akhbarana Abubakar ibn Ayyash an Sufyan at-Tammar at-Tammar ma'ana mai sai da dabino annahu haddasahu cewa ya bashi labari annahu ra'a qabran nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman ya ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mishi an yi mishi tozo na gaba ba wanda ya wuce iyaka ba dan ya gaya mana kai ya wuce shibri guda haddasana farwa haddasana aliyu an hisham ibn urwa an abihi tace lamma saqada alaihimul haidu yayin da katanga ta zubo musu a zamanin fi zamanul walid ibn abdul malik a zamanin walid ibn abdul malik akhazu fi bananihi fi bina'ihi kai sai suka fara cikin gina ta ma'ana shara'u fi bina'ihi suka fara cikin gina katangar ya ce fabadar lahum kadamun sai wani diddige ya bayyana a gare su fazi'u sai suka hurgita wa zannu annaha qadamun nabi sallallahu alaihi suka yi zaton cewa diddigen manzon Allah ne sallallahu alaihi ka aje diddigen annabi ne suka tono wajen gyara katanga fama wajadu ahalun ya alamu zalika ba su samu wani wanda ya san ba cewa kafar annabi ce diddigen shi ne ko ba nashi bane hatta qala lahum urwa har sai da urwatu bin zubair ce musu la wallahi ma hiya qadamun nabi sallallahu alaihi wasallam na rantsi da Allah ba diddigen annabi ne sallallahu alaihi wasallam ma hiya illa qadamu umar diddigen umar ne radiyallahu anhu saboda shi ya rayu da su ya san kowa daga cikin su cike da bai shi zai gaya musu cewa wani ne ko kuma inda ta abubakar ce ma haka hudu zai iya ganewa me yake nuna mana wannan kafa bata sauya ba ba abin da ya canza da ta sauya ta riddige ta zama kashi ina zai gane cewa ta wane ce hadisi na 1391 wa an hisham an abihi an aisha radiyallahu anha kuma wannan yana kama da abin da ya faru da babban magudanar ruwa da ta biyo ta makabartar sahabbai wajen bayan shekara 40 an zo ana gyara duk wanda aka dago gasu nan gurin kamar yau aka binne su jikin gashin jikinsu ma ya ci gaba da tofa ba zancin jikin ya ruddige ba daga Aisha radiyallahu anha annaha ausat Abdullah ibn Zubair ta yi wasiya ga Abdullah dan Zubair radiyallahu anhu ma Allah yarda su ce la tadfinni ma'ahum kada ki binne ni tare da su wada finni ma asawahibi bil baqi tace a binne ni ji Aisha take cewa ka a binne ni kai Abdullah ibn Zubair binne ta in tare su tare da su ma'ana tare da Abubakar da Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wada finni ma asawahibi bil baqi ku binne ni tare da abokaina mata shine sawahibi kishiyoyin ta ma'ana bil baqi a can baqi al garqad inda can aka binne su kenan wannan da abin da zai bayyana duka a sharhi zamu ga me ake ne da ce la uzaki bihi abadan bazan tsarkake ba da shi har abada sai hadisi na gaba hadisi na 1392 الإمام البخاري رحمه الله تعالى كي حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أروة بن ميمون الأودي قال كي رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كي يا عبد الله بن عمر يا كي عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين كجزوا أم من عائشة رضي الله عنها عائشة الله رضيت فقل كي متى يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام عمر ينا غيشي دكي سلمه sun masalaha sannan ka tambaye ta an udfana ma a sahibayya abin ne ni tare da abokaina guda biyu annabi sallallahu da abubakar saboda ɗakin ta ne umar sai ya nemi izini in ya buƙaci haka ƙalar sai ta ce kunti uriduhu li nafsi ni haka na yi nihin ga kaina in na mutu abin ne ni tare da su ta ce fala usirannahu al yawma ala nafsi lalle yau zan zaban mishi akan kaina ma'ana zan haƙura ni in bar mishi falan ma aqbala qala lahu yayin da yattahi ta ce mishi mala dai ka muke tare da kai da ya zo ma'ana sai ya ce mishi me ka zo da shi tun kan ya ma gaya mishi yana so ya ji shi Umar yana zugudin ya ji labarin ta ba da izini ko bata bada ba kala sai ce azinat laka ya amiral mu'minin ta baka izini ya amiral mu'minin cewa abin ne ka nan yana gab da rasuwa ne kala sai ce ma kana shaywan ahammu ilayya min zalika almadja yace babu wani abin da yake mini muhimmanci wallahi sama da gurin makwantar wannan fa iza qubitu fahamiluni idan an amshire na ku dauke ni ku kai can summa sallimu sannan ku yi sallama summa qul sannan sai ka ce yasta'zinu umar ibn al-khattab umar dan khattab yana neman izini kenan bayan ya nemi izini a raye kuma an kai gawan ma a ce yana neman izini fa in azinat li fadfinuni idan ta ba da izini a binne nan ku binne ni wa illa in ba haka ba farudduni ila maqabiril muslimin ku maida zuwa ga makabartan musulmai wannan neman izinin na bayan ran shi ka aje can harko ganin jin nauyin shi ne da jin kumya ta amince ta ce abin ne amma har bayan ya rasin to yanzu kuma in tabba da izini tabbas har zuci ne ta yarda ba shi ne amfanin ya ce kuma gawa tana neman izini ta ce ni la a'lamu ahadun a haƙƙa bi hazal amr min haula in nafar sai yake cewa shi Umar kai yace ni ban san ba wasu mutane wanda suka yi cancanta bi hazal amr da wannan lamari yana nihi na shugabanci min haula in nafar daga wannan jama'a allazina tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum radin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana yarda da su faman istakhalafu ba'di fa huwa al-khalifa duk wanda suka ba matsayin shugaba a bayana shine halifa to shine halifan su ma'ana su yi shura tsakanin su ashabul shura fasma'u lahu wa adi'u ku saurara kuma ku yi mishi biyayya mutanen su wane ne fasamma usman ya ambaci usman wa aliyu da aliyu da talha da talha da zubair da abdurrahman ibn awu da sa'ad ibn abi waqas yace wa walaja alaihim shabu min al-ansar sai wani sarmayi matashi daga cikin mutanen madina ya shigo cikinsu faƙala ya ce abu shirka faranta rai ya amirul mumin ya kai shugaban mu ne bu bushar Allah da bushara ta Allah kana laka min alqarmi fil islam ya kasance kana da rigayi da gabaci cikin musulunci ma kada alimta abin da ka riga ka sani summa stuhulifta sannan aka baka halifanci fa adalta kai adalci summa shahadatu ba'da haza kullihi sannan bayan duka wannan farala ga shahada Allah ya baka wannan duka ana yin shi ne bayan wannan ba majusan makiyin Allah nan ya soke shi da wuka faƙala sai ce laita ni ibn akhi ya kai cona ya kai dan uwana wa zalika kafafan a ce wannan abun na huta daga cikin shi shine kafafan da Hausa yake cewa kaffa kaffa larabci ne la alayya wa la liya ba zinibi a gare ni ba lada a gare ni duk wannan abubuwan da kaza na shugabanci nayi adalci nayi kaza wallahi ni nayi gurin ina ma a ce ba a bani shi ba in huta ba lada ba zinibi ya ce usul khalifa min ba'adi ina wasiya ga halifa da yake zai zo bayana bil muhajirin al'awwali na khairan muhajirai na farko ina mushi wasiya alkhairi da su an yi arifa lahum haqqahum ya san musu haƙƙinsu wa an ya hafaza lahum hurmatahum ya kiyaye musu alhurmarsu wa usihi bil ansar khairan kuma ina mushi wasiya alkhairi da mutanen madina allazina tabawwa'u ad-dar wal iman wanda suka zamni gida da kuma imani tare da imani suna tare da imani an yi kubala min muhsinihim a amsa daga wanda ya kyautata daga cikinsu wa yi ufa an musi'ihim kuma wanda ya yi kuskure a yi afuwa daga gare shi ya ce usihi bi zimmatillah ina mushi wasiya da ya riƙe alƙawalin Allah wa zimmati rasulihi da alƙawalin manzon Allah sallallahu an yi wafa lahum bi ahadihim ya cika musu alƙawalin su ansar da mutanen muhajirun wa an yuqatila min wara'ihim ko yayi jihadi yayi yaƙi ta bayan su wa Allah yi kallafu fauka tsakacin kada a kallafa musu abin da yake ƙarhinsu kada a kallafa musu abin da yake ƙarhinsu duka wannan hadisin Bukhari ya ambace shi a gurare guda biyar a cikin jami'u sahihin shi wannan shine guri na shidda Umar bayan Allah rada shi Abu Ulatul Majusi ya mushi ya abun ga imshi ya daba mushi wuka ne yake wannan bayanin kahin Allah ya karbi ran shi nan gurin al'imam ibn al-mulakin al-hafiz rahimahullahu ta'ala malamin ibn hajar ya ce gardul bukhari min hazal babu abinda bukhari yake nihi a wannan babi an yi bayyana fadla abubakar kawai yana so bayyana mana farala ta abubakar da umar radiyallahu anhuma bi ma la yushariku ma fihi ahad cikin faralar da ba wani wanda ke tarayya da su da usman da aliyu da sauran sahabbai duk suna da farala su ma sahabban suna da farala amma farala kamar wannan ba wanda ya tarayya da su a ce an binne shi tare da manzon Allah su ga kabarin su gane annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai suke da wannan wazalika annahu ma kana wazirihi fi hali hayatihi wannan kuma saboda sun kasance su ne waziran shi a lokacin rayuwar shi waziri shine mai karfafawa yace wasara da ji ahu ba'da mauti kuma su ne abukan kwanciye shi bayan mutuwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fadilatu khasahum Allahu biha wannan farala ce wanda Allah yake bance su da ita kuma karamci ne Allah ya ba su wanda ba wanda ya samu wannan yace baka gaba wasiya Aisha zuwa ga Abdullahi dan Zubair cewa kada ya binne ta tare da su gudun kada a tsarkake a tsarka an tuzka a tsarkake ta gami da wannan tace wannan saboda tawadu'un ta ne can gurin da tace wai a cikin hadisin ummu nurata tai la uzakka bihi abadan ka a tsarkake ni dalilin wannan a ga ga annabi ga abubakar ga umar kuma an kawo ni an kabari na a kusa ba don gurin bai isa ba kan wani ya gani ya rika tsarkake ni ya ga cewa ni ma na kai su daraja wannan kuma farala ce a gare ta ita ma da tawadu'un ta da kaskantar da kai kuma yadda muka ga matsayin da take da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tace wara'atu umar lizalika ahalan sai ta ga umar ya hi cancanta gami da haka فمجاورتهما ملحده لا يشبه فضل tace su yayi makwabtaka da Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wata farala ce wadda ba wanda yayi kusa da ita wa aidan li qurbu dinatuhuma min dinati saboda lakasu kusa take da lakashi haka Allah madaukin sarki ya kadarta duk wanda ka gani Allah madaukin sarki ya sa ya mutu a wani guri an kai shi ƙasa kabarin an binne shi to daga wannan ƙasa aka ɗauki halittar shi aka aka tsakura aka yi aka yi halitta shi duk inda yake ya komo nan gurin Allah madaukin sarki ya ya karbi ran shi anan yasa a wani asar yake cewa idza qadara Allah ta'ala li amrin mautin bi baradin yace ja'ala lahu bihi ilaha haja idan Allah ya kadarta mutuwa bawa a wata ƙasa ko a wani gari sai ya sa mishi bukata a ciki yace kawai bukata za ni guri kaza bai san ba cewa zai je can ne kasar shi abin ne shi a can fa fi hadisi abi sa'id al-khudri marar rasulullah sallallahu bai jinayatin inda kabrin faƙala a cikin wani hadisi daga abisa izini kudu ya ce annabi sallallahu ya wuce da wata jana'iza wani kabur ya ce kabur man haza wannan kabarin wane ne suka ce wane ne dan habasha sai annabi sallallahu suke cewa la ilaha illa sika min arzihi wa sama'ihi min turbatihi lati min hakulika kaga nan annabi ya kalmar la ilaha illallah don abun mamaki wani mutum ne dan habasha suka ce daga can garin sa ya zo nan anan yan mutu muka binne shi a madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar ta'ajjubi yace siqa min ardihi wa sama'ihi an koro shi daga ƙasar shi da sama shi zuwa ga ƙasar da aka halice shi daga ita kamar yadda muka faɗa hakim yace sahihul isnad hadisin yana da inganci kyakkyawa shi yasa kuma gaskata mahalkinta ne ta yi mahalki cewa tauraru guda nawa sun haɗu a cikin ɗakin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mata guda uku ya fassara mata da cewa gashi abin da ake nihi da kuma ba yadda za a yi ta sauya wannan kadar shi yasa ta amince wala hu shahidun aksara sahihi hadisin yana da shawahid wanda mafi ingancin su suna da abin nan suna da inganci yace abin da yasa Umar ya nemi izinin ta cikin wannan wa ragaba ilaiha fihi kuma yayi kwadan haka saboda gurin cikin ɗakin ta ne ita take da haƙi a kan shi kuma tana da damar ta zaba ma kanta ta ce ita zata so abin ne ta ana amma ta zaba ma Umar Aisha Allah ya ita ta ga maholki wanda ya mata nunin haka nan ta ga farin wata guda uku sun hado a cikin ɗakin ta ta ba da kissata ga ma'aihinta ma'aihinta shine abubakar yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kaga lokacin a matsayin shi abubakar shi ya san fassara mawarkin ya san me ake ni tana gaya mishi haka bai gaya mata komai ba sai da annabi ya rasu aka binne a ɗakin ta yace to wannan shine tauraron ki guda ɗaya wanda kika yi mawarkin sun uku sun haɗo a ɗakin ki aka binne a ɗakin ta faƙara laha abubakar abubakar ya ce mata haza awwalu a kamaruki huwa khairuha wannan shine farkon tauraron ki da suka faɗo ɗakin ki a mahalkin nan naki kuma shine mafi alkhairin su ya san cewa shine shine nabiyin yace fa fihi min alfiqi alhirs ala mujawarati almauta asalin daga cikin wannan hadisin abinda zan mu fahimta akwai kwadayi mutun yayi kwadayin wajen kabari a makabarta a kusa da matattu wanda suke salihan bayi a makabarta dan yayi kwadayin rahamar da zata sabko domin makautaka shi ma ta same shi ko kuma in za a yi musu addu'a mutanen kirki za a yi ta zuwa ana musu addu'a to in yana kusa shi ma ta same shi za a yi addu'a ga ahalul kabar in gabaki daya duk wanda ya ziyarto kabarin cikin salihai wada umar da yake cewa idan na rasu ku ɗauko ni sannan ku ce umar yana neman izini cikin shi akwai abin da zan mu ɗauka na fiqihu yace annaman wa adabi idda duk wanda ya alƙawali da alƙawali yana da damar ya komo ga alƙawali ce nayi alƙawali zan baka kaza yana da dama ya ce kai ma na hwasa matukar bai zartar da abin ba da a ce bata da damar ta ce ta hwasa ba bukatar kuma a komo a ce a ƙara neman izinin tamarra ta biyu wala yuqda alaihi bil wafa'i biha ba a mishi alƙalanci alƙali ya ce ai dole sai ka cika wannan alƙawarin da kai matukar bai zartas ba mun gani a risala ce da sarka da kyauta ba su zartuwa illa bil hiyaza sai in mutanen ya amsa ya karbe ta shiga hannun shi amma in bata shiga hannu ba bayani na baki ba a mishi hukuncin cewa ya riga ya bada dan sada Umar da ya san cewa Aisha ba ta da damu komawa da ba zai nemi izinin ta ba wa fihi kuma a cikin shi an da ba su rasulan fi hajatin muhimma cewa ana iya aika dan aike cikin bukata mai tsananin muhimmanci an yi tsalo rasulu qabla usuli ilai kuma a tambaye shi tun kahin ya zo kan ya zo ma a ce me yace maka wace amsa ya baka saboda muhimmancin abin tun kahin ya bada wannan risala saboda karancin hakuri ana so a ji meye amsa wannan wanda yayi haka ba abin zargi bane bal huwa min al-hirsi ala al-khair kwadayin alkhairi ne li qawli ibn huwa muqbil ma ladayka wa fihi daga cikin hadisin na annal khalifa mubahu lahu an yasta khalifa ala al-muslimina ghayruhu halifa yana da damar ya halifantar da wani a cikin tsarin musulunci saboda a musulunci ba zabe bane yabe ne amma na ahli shura masu shura masu shawara ba irin na demokradiya ba da kowa ne da mai hankali da wawa da tsakare da karuwa da mutumin kirki kowa yana da yancin ya je ya nasa ƙuri'a ya zaɓi shugaba a ba irin wannan ba a musulunci mutanen kirki wanda duk ƙasa kowa ya shaida da adalcinsu da mutuncinsu su za a zuba musu 'yan takara a gabansu su zaɓi wanda suka ga ya dace kuma wannan tsari na musulunci da an bi shi an huta da ɗauko bar gurbe da jabu mutane wanda suke jahilai wanda yake ba su su kalla wanda suna kallon zai musu wata maslaha ta duniya zai kasance isu su kalla amma inda a ce ahalu shura ne masu hankali daga cikin al'umma to su za su yi wannan kuma asali cutar tura ce wanda ma suka kasance suka kawo demokradiyya ba wannan tsarin na yiwu ba suke ɗauka a amerika da ta kawo demokradiyya suna da manya ahalu shura a ƙasa wanda komin shugaban ya ci wannan masu shura su na sirri ne ba wanda zai san su su suke yanke hukunci na ƙarshe ba ruwansu da wannan zaben kawai wanga in kau da kan gama gari ne a nuna musu cewa demokradiyya da muka watsa ma duniya mu ma ita muke amma da an kare ziltar sai shugabannin salabe wannan ahalu shurakin da kaki da kaso su zasu zaba kuma in suka zaba shi zasu zamana da shi su tsara mishi yadda zai tahiyar da kasar shi yasa zaka ga duk haukan mahaukaci a shugabancin sun yi to yadda kasa aka tsara akan zalimcin wannan haka zata meki me yasa saboda wannan ahalu shurakin wanda manya manya ne bai sai saba ma tahiyar su ba shi ya san da wannan yan kasa ne bayan Allah eh zuciyarsu ɗaya duka akan zalimcin da ƙin Allah da duk abin da yake gabansu tahiyarsu ɗaya shi yasa duk a tsarinsu ga na ƙarshe wannan macen ita ce ta ci amma a tsarinsu yadda musu tsarin wani musulunci ne suke ɗauka amma don zalunci ba su nuna cewa na musuluncin ne suka ɗauka suna ɗabbaka shi a ce nan kun yi muwafaka da musulunci a tsarinsu mace ba za ta shugabance su ba firayizidanta ne ta ƙasa tsarinsa amerika ba ta amma in ta zo ba a hana ta yancin ta ne yan demokaradiyya ta taho ta huta ta yi kamfani ta yi uhunta amma ko ta samu a ƙasa kuma hez ce a ai ƙuri'a kaza kaza a koma a danne a ba ma wanda ya dace kawai ya shugabance su wanda ra'ayinsu zai tafi amma kamar ƙasarsu a ce mace ta ɗauki shugabancin ta sun san bai yiwuwa ba su yarda to wannan shine a musulunci tsarin musulunci ne suka sata manya ahalu shura su su zamana su zabo shugaba kuma hai su zabo wanda ya dace to halifa a nan gurin yana da dama shi kuma ya ce wane kawai na ba ma shugabanci in na rasuwa ne kasance iktida'an bi shar'i sarihan ko yi ga mai shari'a a kyarara ko kuma ya bar shura ce tsakanin al'umma in ya san cikin mutane akwai wanda ya cancanci haka nan wa fihi a cikin hadisan nan da asar in nawaka insafu umar qararu bi fadli ashabi adalcin Umar da kuma ya tabbatar da faralak sahabban shi ya san cewa suna da daraja suna da kima wa fihi a ciki kuma annal madu fil wajhi bil haqi la yuzmul madihu bihi a yabu mutun a gaban huskar shi bai zargin wanda yayi yaban dan Umar gashi ba a hana shi ba yayi yabo ga ambatan faralan mutanen Madina gasu a gaban shi sai ya bayyana cewa yaban da aka hana a huskan mutum shine yabo na ƙarya irin na mawaka wanda zai ta faɗa yaban da ba haka bane ya ce la'alam ahadin biya zaman fa'ula na farofihi a cikin shi annan rajulul fada cewa mutum mai farala ya kamata a gare shi ya ji tsoro a karan kanshi kada ya amince da aikin shi ganin ai shi abubuwan da yake na alheri na ma musulunci hidima shi ya tsira kai ya kalli wannan ya kasance galibin sha'anin shi tsoron Allah kuma ya kaskantar da kanshi dan ta ce ya laitani ibn akhi wa zalika kafafan yake cewa ya laitani ibn ya kai cona kai dan dan uwana ina ma a ce lamarin nan ban amshe shi ba da dogon bayanai da ta kawo wa sabata an umar ya tabbata daga umar annahu tanawala tubatun min al'adu qalatani hazihi al-tubna ya dauko wani dan tudu na ƙasa ce kai cona ina ma a ce ni wannan ƙasan ne ya laita ni lam akun sha'an ina ma a ce ni ba kowa bane ba komi bane ya laita ummi lam talidni kai can ma aihiyata ina ma bata aiho ni ba ya laita ni kuntu nasiyan mansiyan kuma nan gurin ba wai yana nihin ba zargin ma'aihiyar ta aiho shi kawai ta'assuf ne nuna bakin ciki da damuwar ina ma a ce da ban zo duniya ba dan sai ya zo wanda ya mushi muguwa fahimta sai ya zo ɗaya da ra'ayin wasu falasifa wanda suke ganin a duk duniya ma ba wanda ya cancanci tsinuwa da zagi kama uwa da uba me yasa ran saboda a ganin su duk wata wahala duk wani kunci da kake sha su suka maka sababin sababin shi da ba su aiho ka ba sun tahi akan biyan bukatar sha'awa su ta dan lokaci sun jawo maka bala'i da musiba duk wasu wahalhalu na duniya da wasu abin ga na duniya kaga akasin musulunci to malaman falsafa ko masu wannan fahimtar ba wanda ya cancanci zagi da tsinuwa kamar ma'aifa guda biyu ya ci karo da abin da musulunci ya zo da shi yake cewa ya leta ni kuntu nasiyan mansiya duka wannan yana nuna cewa kan mutum ya rudu da ayyukan shi idan kamar su umar suna ta faɗin wannan magana ina ma a ce ba a ihe ni ba ina ma a ce ni ƙasa ce doka yana nuna cewa mutum kada ya rudu da aikin shi wa qala qatada asidiq wa rutu annu hadaratun akalatin dawab siddiq abubakar yake cewa ina gurin ina ma a ce ni ciyawa ce dabbobi sun cinye ni da ma ban kasance komai ba mu ga farala abubakar wanda ka hudu annabawa babu sama da shi amma kuma mu je yadda yake cewa ba zai yabi kanshi ba cewa ai mun huta daga mun je lahira sai aljanna Aisha take cewa wajen rasuwarta wadaitu an kuntu nasiyan mansiya kai na ina ma a ce ni ba a ma sanni ba abu ubai da yake cewa wadaitu anni kabshin fazab ani ahli ina ma a ce ni rago ne yan gidan musun yanka ne dukkan su wanda yake nuna cewa ba su ruduwa da aiki su ga cewa ai mu mun tsira kawai mutuwa muke jira mu sha wa fihi a cikin shi anna rajul al-fadil wa amin yan bagi lahu nusul khalifa mutum mai farala malami mai daraja ya kamata ya ma halifa wasiya wa an yusihi bil adl ya mishi wasiya da cewa yayi adalci kuma da kyakkyawar sira ga duk wanda ya ba ma Allah ya aza masa shugabancin shi wa an yaquddahu ala mura'ati umurul muslimina kuma an ya khuddahu ya yi mishi ya zaburar da shi akan kiyaye lamurra na musulmi wa tafaqudu awalihim da kuma abin nan bibiya halayensu wa an yi arifar haƙali ahali kuma ya san gaskiya ga masu su kenan tabbatar ma gaskiya da masu ita wanda ba su da gaskiya na tabbatar musu rashin gaskiya su wa fihi a cikin hadisin annar rajul al-fadil cewa mutum mai farala ya kamata a tuqan tuqalu afratuhu to in yayi tuntube sai a yi afuwa gami da tuntuban shi ko ta jawazu anhu a yi mishi rangwame dan ya ce an yi ufa an wasi'in mummunansu in suka yi a kau da kai a yi musu afuwa ga wanda kasance babu wanda zai kasance ba ya rasa ba wannan shi yasa annabi a hadisi sai sun ce aqilu zawil hayati zallatihim masu da daraja masu mutunci ku rika lullube ku rika lullube tuntuban su da kuskuren su kuskure dan adam ne kowa zai kasance yana da kuskure to amma in ya kasance ya yi wani kuskure ya yi wani tuntuɓe to sai a yi ƙoƙarin rihe wannan tuntuɓen nashi a matsayin shi na ɗan adam wa fi sibda ishar yawmu aisha min alfiqi an naju zul alfadil amir fil mahabba a cikin annabi sallallahu da yake ganin an yi jinkiri rana aisha ta ki zawa har yanzu a lokacin yana cikin rishin lahiya abinda zan mu ɗauka na ilimi na fiqihu cewa ya halitta ga mutum mai farala ya karkata wajen so zuwa ga wata daga cikin matan shi sama da sauran wa annahu la isma alayhi fi zalika kuma bai da zunubi gami da wannan idza adala fi bainahunna fi nafaqa wal qisma idan yayi adalci cikin ciyatarwa da kuma raba kwanciya wa qad bayyana ta Aisha da illa fil bina'i ala qabrihi wa tahzirihi illa ta Aisha ta bayyana illar da ta sa aka ki gini akan kabarin shi aka ki kuma daga kabarin shi saboda ka a rike shi a gurin a rike shi a gurin sallah saboda nan gurin kaga ya karkata ne da so ba wai ya karkata bane da rishin adalci da rishin ciyatarwa duka annabi sallallahu alaihi yana musu adalci gaba ɗaya cikin hadisin shine babban hujja dan gashi kwanan ma da rishin lahiya da uzuri amma bai ce ba kai ku ajiye ni gurin Aisha wa qawlu Sufyan faɗar Sufyan kuma kaga ko zai nuna mana cewa tsananin kishin mata kaga bai da layi yayi an ɗauka amma ba su ce ba a bar shi inda yake son kowa ta kyale a ɗauka sai an kai mata an aji wa qawli Sufyan da faɗar Sufyan yake cewa innahu qabru sallallahu alaihi wasallam kabarin annabi sallallahu alaihi ya kasance yana da tauzo an rawaito wannan Ibrahim an-Nakhai yake cewa ya ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da abokan shi guda biyu shine Abubakar da Umar yana da tozo wanda ya dan dago daga ƙasa alayhim armarun bid abiyat da sauran bayanai da malamai suke sosai a ƙarƙashin wannan hadisin yake nuna halacci amma ba irin namu na yanzu ba na yanzu da ake ya wuce abin nan ya wuce iyaka nan alhafiz ibn al-mulakin Allah mashi rahama a sharhi amma ya maka sura da hoton yadda kabarin na annabi sallallahu alaihi wasallam yake da abin nan da abubakar gashi nan yadda ya siffanta masa annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ƙasa kuma umar yadda siffar take abu na gaba ya zo cikin takmila na ibn al-abbar daga hadisin muhammad ibn abdullahi al-umari yake cewa daga aisha nace qultu lin nabi sallallahu alaihi nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni la la arani illa sa akunu ba'daka fata'azanu li an afana ila janibka ni ina ganin ba zan kasance ba a bayanka ka ba da izini abin ne a dabararka ƙala sai ce wa anna laki zalikal mawdi ma fihi illa qabri wa qabr abubakar wa umar wa qabr isa ibn maryam yace ina gamin ki da haka da wuya zaki samu haka nan ai gurin kabari na ne da kabarin abubakar babanki kenan da kuma kabarin umar da kabarin annabi isa dan maryam wanda wannan al-imam ibn jarir ya kawo shi ibn hajar ya kawo cikin fata yace hadisul la yasbut bai tabbata bai da inganci da ta san da wannan hadisin ba zata yi guri ba kuma daga baya cewa dama ta samu haka fafihi dilalatun ala jawazi walatul fadl ala afdal minhu cikin wannan hadisin akwai cewa ya halitta shugabancin wanda aka hifarala ga wanda wanda ya hifarala ga wanda ya hishi a samu wanda daraja shi bata kai ta wani ba a bashi shugabanci kuma wasu wanda suka hifarala suna ƙasa da shi hina ja'ala lahum an yuwallu man sha'u minhum dan ya ba su sa duk wanda suka ga dama tsakaninsu yake cewa in asabat khilafa sa'adun fazaka idan halifancin ya dace da sa'ad sa'ad bin abi waqas to yayi daidai wa illa in ba haka falasta an bihi al khalifa falasta in bihi al khalifa to wanda aka ba halifanci ya nemi taimako da sa'ad wa ba'aduhum afdalu min ba'd wasun su sun yi wasu farala amma yace azabu ɗaya daga cikin su kaga yake nuna mana ya halitta yin haka nan kin ba dole wasu wanda ya kasance shine mafi farala saboda shi shugaba na gaba ɗaya kawai jagoranci ne in ya so kuma kowane mansubi da duk abin da alƙalanci da wane ne duka wanda zai suka dace zai sa a nan gurin da yake cewa babu ma za a fi kabrin nabi sallallahu abubakar wa umar ibn rushaid yake cewa alfihiri wasu daga cikin malamai suke cewa qabrun nabi su almasdar min qabrihi min man qubira qabran wal asaru indi annahu arada laysa wa maqsuduhu bayanin sifatihi abin da yake ne bayanin siffa ta kasancewar kabarin annabi sallallahu alaihi musannaman ne yana da tozo ko kuma bayya da tozo da ma wasu abubuwa da suka rataye da wannan ai mun ga cewa shi ibn al-mulakin malamin ibn hajar cewa yana nihin bukhari ya bayyana mana kawai faralak abubakar da umar to ba wannan kaɗai ba amma bayanin cewa kabarin annabi sallallahu alaihi an dan dago shi yana da tozo da na Abubakar da Umar kuma da sauran bayanai da suka zo ƙarshen hadisan da ya kawo wanda mun ga sharhi a ciki yayi bayani Ibn Ibn Battal yake cewa rahimahullahu ta'ala babban malamin Malikiya inna masta'azana ha Umar li'anna al-mawdu'u kana baitiha wannan mun haɗu wannan abin da yasa nemi izinin ta saboda gurin ya kasance ɗakin ta ne sai babe na gaba babu ma yun hamin sabbil amwati baban da ke bayani hanin da aka yi gami da zagin matattu gaya musu magana da kuma zagin su abin ibn zain ibn al-munayyir yake cewa labzu tarjama yashir bin qisamu sabbi ila manhiyun wa ghairu manhiyun a cikin wannan tarjamar da bukhari yayi bayani yayi cewa ma yun hamin sabbil amwati abin da aka yi hani na zagin matattu min at-tabi'idiyya yace yana nunin cewa zagin akwai wanda aka halitta akwai wanda ba a hana ba wa labzul khabar madmunuhu nahyi an sabb mutlaqan amma hadisin da ya kawo yana nuna an hana ga baki daya amsar da za a bada anan umumin shi makhasusi ne da hadisin da ya gabata gami da yaban da suka yi da alkhairi da yaban da suka yi na sharri da yace wajabat ha yace antum shuhada'ullah fil ard ku ne shaidun Allah a ban kasa in ya kasance wani jabiri ne daga cikin jababira mutunan banza ne dan ya mutu an shaida akan aikin banza shi wannan gai magana ne amma ya halitta kenan wannan ba shi yake nuna ba cewa hanin gaba ɗaya ne mutlaqan ibnu battal yake cewa sabbul amwati yajri majral giba zagin matattu yana matsayin cin nama in ya kasance mafi galibin halayen mutum alkhairi ne wa karta kunu min hulfarta kuma ana samun yan kurakurai to nan a yi giba shi a ci naman shi an hana in ya kasance fasiki ne ya bayyana fasiki fasikancin shi kyarara to wannan babu giba a cikin ambatan sha'anin shi to haka nan mamaci shi ma in ji ibnu battal idan ya kasance galibin halayen shi na alkhairi ne to ba a son yawan ambatan wasu ambatan wasu sharrurrukan shi hadisi na 1393 al-imam yake cewa haddathana adam haddathana shu'ba an al-amash an mujahid ana aisha radiyallahu anha kala take cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusubbul amwata kada ku zagi matattu fa innahum qad afdu afdau ila ma qaddamu dan su sun tar da abin da suka aikata suka gabatar afdau bi ma'ana wasalu wa qad afda ba'dukum ila ba'd ay wasala ba'dukum ila ba'd wa hadisin da ya zo yake ce ar-rajul yufdi ila mar'atin summa yanshuru sirrahuma yace nan gurin warawahu abdullah ibn abdul qudus an al-amash am wa muhammad ibn anas an al-amash yace tabahu ali ibn laja'at ali ibn laja'at ya mushi mutaba'a wa ibn urwa wa ibn abi adi an shu'ba a nan gurin ya ce sharhin hadisin nan ya gabata in ji alhafiz ibn al-mulakir rahimahullahu ta'ala a cikin babu sana'i alal mayyiti baban yabo akan mamaci wa humin afradi yana cikin hadisan da bukhari kada ya huddo muslim bai huddo shi ba nan da yace taba'ahu ya ani adam yana nihin adam ne yayi mutaba'a kuma wannan mutaba'a abu na'im ya rawaito ta daga abi daga abi ahmad daga al-imam al-mani'i daga ali ibn al-ja'ad da isma'ili daga abi ja'far al-halabi daga Ali ibn al-Ja'ad Bukhari ya hudo ta cikin kitabun riqa daga Ali ibn al-Ja'ad daga Shu'ba ya hudo ta hadisi na 6516 nan gurin da yake cewa fa innahum qad afdau ila ma qaddamu sun tarda sun usuli gami da abin da suka aikata qad ayanu amalahum ma'ana sun ga ayyukansu wa zahaba waqtu wa azm lokacin da za a musu wa'azi ya wuce shi ku an batan lahin mutum shine da kasadin da manufar ka mishi wa'azi dan ya fasa abin to su sun riga sun tarra aikin su ba fa'ida ka rika zazzagin su nan gurin kaga an ce yanzu nan Adam daga wayar rawaito Adam ya rawaito daga shu'uba kenan mutaba abin nan ne aka ma ita na farkon Adam taba'ahu kenan Adam ne aka ma mutaba a wajen rawaito hadisi kamar yadda muka faɗa da ko littafi guda da aka yi wanda kawai yana bibiyan mutaba'at na al-Imam bukhari da kuma wasalatu da kuma bayanin me yasa yayi bayanin mutaba'a da in ka ji ya ce taba'ahu fulan kaza kaza da kai wata matsala a boye yace wa zahaba waqtu wa azm lokacin musu wa'azi ya wuce fasabbuhum ashadd min sabbil aya zagin matattu ya hi tsanani game da zagin rayayyu su sun ga ayyukan su kyakkyawa da mummuna kuma Allah ya kirdige shi su sun mance shi wa ƙarfi min al'adar ma'asi yana iya kasancewa mutum mai saɓan Allah ne a mishi kyakkyawar cikawa takfa alan na anin nasu wanda ku mutane ya ɓoye a gare ku kuna ta zagi kuna ta abin nan Allah ko ya mishi sababin kyakkyawar cikawa to wanda ya zage su yayi saɓan Allah wa qad jaa annahu yajibu la yajibu al-qadwa ala hadin bi jannatin wala nar ya zo karar cewa ba za a yanke ma mutum da cewa dan wuta bane ko dan aljanna ne sai babe na gaba babe na gomiya tara da takwas babu zikir shirarul mauta baban da ke bayanin ambatan mafi sharrin matattu al-imam al-bukhari hadisi na 1909 yace haddathana umar bin habs haddathana abi haddathana al-amash haddathani umar amr bin murra an sa'id bin jubair an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yake cewa qala abu lahab alaihi la'anatullah abu lahab yake wada tsino Allah ta tabbata gare shi lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi tabban laka sa'iral yawm haka ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta sabko tabbat yada abi lahabin wa tab hannayen abu lahab sun tabe kuma shi ma ya tabe nan ta akidi ne ma'ana cewa gaba ɗayan shi ya tabe wali tabar wali tabari daga ruwaya tabari daga ibn wahab daga ibn zaid yace abu lahab yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma za'u ya muhammad in amantu bika me za a bani ya ma'aikin Allah in nayi imani da kai kaga shi maslahar duniya yake kallo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana kawo zakka ana kawo kaza to shi tambayar da yake mi za a bashi in ya musulunta yace kama yudal muslimuna kama abinda ake ba musulmai za a baka yace famali alaihim fadlun kenan ban da fifiko gami da su yadda nake su kun san sa Abu Lahab manya ne ka in musulunci ya bayyana manya ne cikin mutane ana ganin darajarsa ana ganin kimarsa a jahilci a jahiliya to sababin adawa su da wannan da'awa ta musulunci za su zo daidai da sauran mutane daga magarin mutane to shine ce famali alaihim fadlun kenan ban da wani fifiko akan su da ni da su da daya ta yace tabbal li hadha ad-din tabewa ta tabbata ga wannan addini a akunu ana haula isawa ya nuna talaka muhajira ce da ni da wa'annan duka mu zama daya fa nazala sai Allah ya sauko tabbati yada ai khasirat yadahu hannayen shi sun tabi wal yadanu huna al amal hannayen shi ma'ana ayyukan shi yada abila ma'ana ayyukan Abu Lahab sun tabi baka gani yace bima amilat aidihim da abinda ayyukan su suka hannuwan su suka aikata aiki shi ake nasabawa ga hannu saboda hannu yake yin shi yace amma fiqhul babi amma fiqhun baban fa zikiru shirar al-mauta min ahli shirki khasatun jaizun a rika ambata sharrin mafi sharrin mutane mutanen banza na cikin mushrikai wannan ya halitta dan saboda babu shakku su tabbatattu ne zasu dawwama a wuta dan an ambaci sharrin su yahi sauki game da halin da suke a cikin wuta ma fi alaina bi qabih taqbihan li ahwalin saboda kuma an ana ambatan mugun aikin nasu ana tsine musu ana ambatan gashi ne yace la'anatullahi saboda wanda ke aiki mugu sai ya tuba ya ga cewa idan nan mutu irin wannan aikin irin wannan abin shi zai biyo ni ba na mutu ma sai ya samu tuba akan wannan kuma ya zama na abin zargi ne dan wanda ke raye su bar irin aikin da zai ya ce wa utira da alal bukhari nan amma bukhari ya tirari cikin huddo da wannan hadisin a wannan baban cikin kwalla baban shi annahu arada bihi al-ummu fi shururil mu'minina wal kafirina kamar yana nihi cikin baban yana nihin shirarar mafi sharrin mummunai da kahurai ka ganin ca mu kawai shirarul mauta sharrin matattu na mummunai ko na kahurai wannan mutlaqan ne kuma a hadisi sai kawo mu hadisin da ke nuna shirarul mautar kafiri mafi sharrin matattun kahurai to ana aka ce tarjama babu matai mutabaka da hadisin da ya kawo ba nan gurin ya ce hadisi ana da hadisin anas an wuce da wata jana'iza aka mata yabo na sharri wafin ya wadatar gami da haka fataraka shari'una yawm an sana'i sharri sai annabi ya hana su gami da yabo na sharri ya ba su labari gami da cewa wuta ta waye ce ku ne masu shaida Allah a ban kasa yace kana min Allah giba tafihim irin wannan wanda babu giba a cikin su saboda sharrin su ya shahara dai su Abu Lahab ka zazzage su ka tsine musu ba zancan kai cin naman su ya gabata a cikin wancan baban yace a cike da bayani a cike ibn al-munayr yake cewa hatamilu an yuridu al-khusus yana nihin ya kasance bukhari yana nihin khususiyya fada bakatil aya sai aya ta dace da tarjama ko kuma ya kasance umumi yake nihi kiyasi akan musulmi wanda ya bayyana sharri akan kahuri kenan duk da hadisin ya kawo kahuri wanda ya bayyana aikin sharri to yake nihin mummuni ma musulmi ma fasiki mutunan banza idan ya siffanta da irin ayyukan su ya halitta a rika ambatan sharrin shi ba don kuma ba zajarar ligarihi min al'ahaya saboda wanda ke raye su bar irin wannan aiki saboda musulmi fasiki babu giba babu cin nama a cikin sha'anin shi kamar yadda ibn battal ya ambata can baya wannan shine karshen kitabul jana'iz kitab na nawa na 24 kenan ya dau lokaci mai dama al'ada al-imam al-hafiz ibn hajar yana yin talhisi da kuma bayanin abinda wannan ya kumsa kama manta al-imam al-hafiz duka wannan littattafan suna hardace da su wani zai yi tunanin wannan abubuwan da ake zanawa leƙawa yake kilgo ya zo ya haɗi la yana hardace da su a kwakwalwar shi ta harfa yadda makarantan qur'ani suke hardace da harfan qur'ani haka ko suna barci a ƙara harafi ɗaya ko wasali aka gayyara a bukhari ko sunan abi dawud ko tirmizi ko kaza sun maka bayanin cewa wannan harafin babu shi cikin sunan abi dawud ko cikin sahih bukhari za su yi tarayya gaba ɗaya wajen kutubu tis'a ko masanir gaba ɗaya ma su taru a kan wajen gugan musanin al'imamu ahmad bin hanbal hadisi wajen dubu arba'in to in ka ƙara kalma ɗaya ka ɗauko madadin na bukhari ka kawo a cikin lafazin da ke cikin sunan wannan zasu hudda shi ya ce istamala kitabul jana'iz min al-ahadis al-marfu ala mi'atai hadisin wa asharata ahadis kitabul jana'iz gaba ɗaya da muka karanta wannan ya kumshi hadisi ɗari biyu da hadisi goma daidai al-mu'allaq min zalika wanda yake mu'allaka ne dal mutaba'a wanda an yi da mutaba'a yace sittatun wa hamsuna hadisan hadisi 56 ne da mutaba'a da mu'allak wal baqiya mawsula duk sauran bukhari ya kawo su da sanadin su cikin wannan baba wal mukarrar min zalika fihi wanda an karrara an maimaita shi a cikin nafsin kitabin aka faɗe shi kuma aka maimaita shi cikin kitabin da ma abin da ya gabata hadisi ɗari ne da hadisi tara wal khalis mi'atu hadisin wa hadis wanda yake tsantsa wanda kawai ko anan kawai a cikin kitabul jana'iz a bukhari zaka ganshi ba inda zaka same shi a cikin littafin hadisi guda ɗari ne da hadisi ɗaya muslim ya dace da bukhari wajen huddo su duka hadisan sai hadisi arba'atun ashirin hadisan hadisi 24 kadai zai zano su shine hadisin aisha aqbala abubakar ala farsihi wannan musulun abin nan bai huddo shi ba da hadisin umul ala ga sunan ya jero su ya kawo su ga baki daya ba zan mu jero su ba saboda wajen 20 da nawa ne 24 yace duka ya jero su gashin kuma sai yace can karshe wa fihi min al asar al mawqufa daga cikin kitabul janaiz gaba daya cikin kitabul janaiz abinda zan mu samu na asar mawqufai na maganganun sahabbai da ayyukansu na sahabbai da wanda suka biyo bayansa na tabi'ai da malamai ga taba'u tabi'un ya ce a samaniyatan wa arba'una asaran asar arba'in da takwas ne daga cikinsu guda shidda mausulai ne da sanadin su kirar bukhari ya kawo su wal baqiya mu'allaq sauran kuma ya kawo su a matsayin mu'allaq ya ce wallahu ta'ala a'lamu bis sawab Allah shine mafi sanin daidai sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala mu tashi sabon kitab na abin nan kitabul zakati littafin zakka babu mai bayani katon babu mai bayanin zakka sosai ya halitta mana ya halitta duk kawari wanda yake ya riga ya cika ya mutu ana mashi wannan muguwa addu'a yawa sai fa'ida da muke karanta a wannan littafi na safahatun min sabar ulama wanda yake da shi a safa ta 33 safa ta 33 daga cikinsu mala yana zano malamai ya wuce da annabawa ya wuce cikin sahabbai ban kawo na sahabbai da annabawa saboda su shahararru ne a ƙwar'ani galibi allah ya ambata mana sai salihan bayu ya ce a shekhu sali abdullahi al-hajjam rahimahullahu ta'ala babban malami ne ya kasance ya ɗauki ilimi a jayin abu hafsa bin umar daga tuba yana cikin manyan salihan bayu wanda suke da karama ya rasu allah mashi rahama a madina shekara ta dubu daidai shekara dubu ɗaya da ɗaya dubu ɗaya da ɗaya ya rasu allah mashi rahama littafin shi tarjama tana cikin safwatu manin tashar al'allama muhammad bin al-hajj asagir al-ifrani a wajen tarjama ga wannan malamin as-salih cikin kitabun shi litan safwatu manin tashar min akhbaru sulahai al-qarn al-hadi ashar kawai tatattun bayu waliyan Allah na karni 11 na karni na 11 yayi litahi akan su to ya kawo wannan malam a cikin yace yace kana sahibu tarjama hasanul akhlaq mai wannan tarjama wannan malami ya kasance mai kyakkyawan hali ne mutahammilan li azal khalqi yana da jurewa cutarwar da mutane suke mishi sosai wa kanad lahu zawja yana da wata mace sharisatul akhlaq mai mugun hali na ƙarshe sharisatul akhlaq shi yasa ya kawo shi da sharisa tu'zihi jiddan tana cutar da shi sosai fa sami abadu ashabihi niyatan fi darihi sai wasu daga cikin yan gidan shi suka ji kururuwa ƙaran mutuwa a cikin gidan shi fa sa'aluhu sai suka tambaya fa qala sai ce innahu wajadtuhu muttaji'an ta same shi a kwance yana kishin gida fa ja'alatan da fara tana ta ihu da kururuwa wa tabki alaihi tana kuka gare shi ka annahu mayitin kamar ka ce ya mutu fa qalu law suka ce mishi duka wannan sharri ne da makida da wannan kaidu yace hal lallakta hal lallakta ina ma a ce ka sake ta wannan cutar wata ta kai tsananin da har ta tara maka gida jama'a ta sunan cewa ka mutu ka zama gawa alhadi ƙarya ce fa qala sai ce law fa'altu da na aikata haka labtule biha muslimin gari wani musulmin za a jarraba da ni da ita ban ba ni ba kenan shi kamar na wancan abin da yake ji ba wai cutarwar da ake mishi ba in ya sake ta kuma wani zai ɗanɗana kenan shi wahala ce ta sauka kan shi ya ai sirri ne wa sani wani wanda bai sani ba zai zo ya kwasa ai bai sani ba ba in ya zo ba za a iya sani ya ce gaira an na khatimatul hikaya gair hasana sai nan malam ya ce sai dai kuma ƙarshenta wannan baiwa Allah bai yi kyau ba iz qala rawi saboda mai ruwaya daga gare shi yace fata harraka ba'du ashabihi wani daga cikin ɗaliban shi su ma waliyan Allah ne mujabud da'awa ya bata mashi rai abin da take ma malam ya bata mashi rai wada alaiha ya mata muguwa addu'a an yi kaba da wallahu ruhaha ajiran Allah ya karɓi ta cikin gaugawa wala ya haduru shehu janazatu hakan ma malam ya samu halatta jana'izarta yace fa kharaja yawman shehu yawman li wadari kaga wannan shi mugu addu'a shi ba da sanin malam ba saboda ya ji haushin yadda take cutar da malamin su sai malam ya huta wata rana wata bukatun shi a waje fa saqadatu bi irin ta fada rijiya wa matar tan mutu walam ya hadur janazatiha ko jana'izata bai halarto ba kaga addu'a da yammata bai abin nan ba ba ta faɗi ƙasa ba fala tudar mar'atun ala izayatu zawjiha fa awwalu ma yusabu hiya yace fala tudar mar'atun ala izayatu zawjiha mace kada ta tusarru kai kada mace ta nace akan cutar da mijinta zai ce farkon wanda musiba za ta hau kanshi ita ce ba fa Allah ya bar abin a haka ba duka bayan Allah ya kaga suna ta haƙuri suna jimri bayan Allah ne waliyan Allah wani ma a waje da yake cutar da su suna haƙuri suna haƙuri me yasa dan saboda sun san su Allah ba su ilimi suna da kyakkyawan siffa ga annabi alaihi salatu wasu wace cutarwa ce ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam koyi ne kawai ga annabi mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da jahili zai zo daga ƙauye kama wuyan shi ja da ƙarfi har ya mishi tabo ce eh dini min malillahi falaysa min malika wala mali abika kaga wannan ne annabi ne gaya ma haka amma annabi yayi jimiri sahabbai sun zaburo ya hana su a mushi hutsari a masallacin shi amma ya hana duka mene ne wannan kyakkyawan hakuri ba wai su ta gagare su bane na karhin namiji gami da mace amma suna hakuri da juriya kamar yadda zamu gani can gaba mai hakuri da juriya akan sha'anin su shine karamci amma wanda za yana biya ta suna ihu shine kaskanci a wajen malamai kai ga cewa ya galabi matar shi ya ga cewa ai mazakunta ce a su da suke yi ba gagara su ta yi ba kawai haƙuri ne da juriya Allah ya ba su kuma galibi mun nura wannan Allah musu rahama in ka bincika galibi zai kasance kai duka ma za a ce jahile ne Allah ya gama su da su jahile ne mata ne jahilai ka gan ba jahila ba ta can baya ta kadi iyad littahi ne ta kama ta kona shi ta kona da wuta tana ga malam tamma uquba ba ta san ba cewa addinin Allah tamma ba malam ba wata cutarwa ba shi ba ta cutar addinin Allah ta cutar amma da ke jahilci ne bata abin nan bata sani ba kenan mutum yake yayi auren jahila guba ce da danji gashi halitta take konawa akan ta ji kishin akan cewa ya ki bata lokacin shi alal umu ma jahili ya kasance jahili ba ma na mace ba idan muka ɗauka mace ita ta kasance ga ƙarancin hankali annabi ya ce ma ra'aitu min naqis ta akalin wadinin min kunna ban taba ganin mai ƙarancin hankali kamar ku ba to amma kuma duk da haka ga ƙarancin hankalin kuma ta ƙara da sifar jahilci to kenan me ba ka gani ba inda ta yi ilimi ne dama dama amma in ya zama da ga sifar ƙarancin hankali kuma ta kawo da jahilci ta ƙara ɗora jahili a haka ma malamai magabata Allah musu rahama suna juriya da duk wani abin da zai zo duk malamin da aga yana biye jahilai to suna ɗaukan cewa da saura har yanzu bai kai aiki da ilimin shi ba malaman falsafa ne ma malamin su Aristo da su Socrates ya huto wata rana wani jahili yana ta kurma mishi ashar da zagi sai yayi dariya suka yi tunanin bacin rai zai suka ce mishi wannan duk maganganun da yake gaya maka kuma dariya zaka mishi da fuskantar shi da sakin huska sai ya ce musu dama bani tunanin kukan kurciya zai fito daga bakin hankaka jahili ne dama haka nan mashi tunani to me abin mamaki dan abin da nake tawakkui daga wajen shi ya fito daga bakin shi jahili ne da shi da dabba daya wannan nake tunani da ma in ji daga bakin shi ba wani abin kirki kenan dan naji ba bakon abu bane na gaba nabiyullahi sayyidina yunus alaihi salam da 27 hujjatul islam al-ghazali rahimahullahu ta'ala cikin akhbarul anbiya alaihi salam ce anna qauman dakhalu ala yunus alaihi annabiyullahi alaihi salam fa adafahum wasu mutane sun shigo makwabtaka a wajen annabin Allah Yunus Allah mushi jin kai fa adafahum sai ya amshi bakuntar su fa kana yadkhulu wa yakhrij yake shiga yana hota fa tuzi mar'atu ma tashi tana ta cutar da shi wa tastadilu alaihi tana mushi muguwan magana huwa sakitin yayi shiru bai ce komai suka yi mamaki game da haka ya ce kada ku yi mamaki ni na roƙi Allah na ce ya Allah azabar da zaka mana uqubar da zaka mana a lahira ka gaggoto mana ita a duniya faƙara sai aka ce ina uquba ta kato uquba ka ita ce bintu fulan diyawwa ne ta tazawwaji bai haka je ka aure ta ita ce uqubar da Allah zai maka a duniya ta kankare kurakuran ka in ma kana da su yace fa tazawwajtu biha sai na aure ta wa ana sabirun alama tarawna min shi yasa kuke ga ina tsananin hakuri ga duk abin da zata faɗa yake annabawan Allah ne yake da ikon wannan addu'a amma mu Allah ya hana annabi sallallahu alaihi ya hana mu cewa ya Allah azabar da zaka mini a lahira ka gaggauto ta a duniya ya ji wani yana wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a'a ka shedin ka ka nemi wannan ba zaka iya ba nan gurin mun takaita abin da muka faɗa daidai Allah ya mu da shi ne kuskure Allah ma ya gan har